أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna daren takwas ga watan bakwai miladiya eh, hijira 1445 wanda ya yi daidai da 20 ga watan daya miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wani ranaku muna roƙon wanda ya datsar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon ana ya kare mu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na dawowa da ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri a cikin suratul furqan wancan karo mun kwana a ƙarshen suratul nur yau za mu tashi farkon suratul furqan zuwa abinda Allah subhanahu wata'ala ya so Allah ya samu dace kafin nan za mu gabatar da muƙaddima na wannan surar muƙaddima na farko shine bayani akan inda aka saukar da wannan sura wannan surar malamai sun tafi akan cewa sura ce makiyya sura ce makiyya abinda ake nufi da sura makiyya surar da aka saukar da ita a makka saboda maudu'an surar duka suna bayani ne akan maudu'atul makki bayanai da yadda Allah yake magana da mutane kafin a yi hijira daga makka zuwa garin madina sannan mukaddima na biyu falalan da surar ta kumsa shi ne malamai suka ce ta kumshi falalan yin sujjada a ciki akwai aya a cikinta da ake yin sujjada wanda a wasu surori babu irin wannan Allah ya ce wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura dai wannan ayar ana yin sujjada kamar yadda maluma suka yi bayani kuma za mu tarar da shi a cikin wannan sura sai mukaddima na uku shine bayani akan ayoyin wannan sura sura tana da ayoyi 77 kuma ta kunshi kalmomi 872 tana da harufa 3733 kenan wanda ya samu karanta wannan sura yana da lada mai girma a gurin Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu ikon karanta wannan sura da kuma yin aiki da wannan sura muqaddima na hudu shine bayani akan sunan wannan surar ittifaqan suratul furqan ba ta da wani suna da wace suratul furqan la'akari da cewa akan samu wasu surori su zo da sunaye daban-daban ko kuma suna fiye da ɗaya to ita wannan surar ba ta da sunan da ya wuce ɗaya suna ɗaya take da shi kamar yadda hadisin da bukhari da muslim suka fitar da shi hadisin umar bin al-khattab allah madaukin sarki ya ƙara masa yadda umar ya ce samitu hisham bin hakim ya ƙara'u suratul furqan ala ghairi ma aqra'uha ya ce wata rana na ji Hisham bin Hakim yana karatun suratul Furqan kaga ya karata da suratul Furqan yace yana karanta ta ba yadda ni nake karanta ta ba to lokacin da Umar ya ji wannan sai yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'in aqra'iniha ko aqra'aniha ya karantar da ni ita kamar yadda ni nake karanta ta naji ta ne daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina Umar ya ji yannan yana karatu sai neme ya gaugawa ya tsira shi daga sallah umar ya ce sai ne haƙuri dai har lokacin da ya ƙara sallah sai na same shi na kama shi na mirɗe shi na je da shi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zo na ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ji wannan yana karanta suratul furqan sabani yadda ni nake karantawa ni kuma kai ka karantar da ni sai manzo Allah ya ce to saka ka sake shi ya sake shi ya ce kai ka karanta Isha min hakim ya karanta sai sai da na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi haka da unzilat idan kake karantawa haka aka saukar da ita yace kai Umar ka karanta injiya shi kuma Umar ya karanta qira'an da ya saba ma Hisham bin Hakim sai manzala ya ce da shi haka za unzilat kai ma haka aka saukar da ita kun gane ko shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hadal qur'an unzila ala sab'ati ahruf ai wannan qur'ani an saukar da shi ne da harufa guda bakwai ahruf anan shine lahjatul arab ko lughatul arab eh yare na larabawa misali hausan kano in mutum ya zo yana yi in an ja sai a ce wanga hausan gari kaza yake yi hausan katsina ya bambanta da hausan kaza kuma da hausawa ne ko to a cikin larabaci ma haka ne to shine manzo sallallahu alaihi wasallam ce qur'ani an saukar da shi ne a lahajoji na larabawa kala bakwai duk da sun fi haka amma dai waɗanda ake karatu da su qira'at sab'a to da waɗannan ne aka saukar da alqur'ani shi yasa ake samun sabani wajen qira'a wani lokaci wani ya karanta wata kalma ta saba mai yadda wani ya karanta kuma duka ɗaya ne ana samun wannan la'akari da lahajoji na larabawa an gane ko allah maɗaukin sarki ya samu dace sai muƙaddima na na biyar abinda surar take son ta karantar da mu shine maqasid sura malamai suka ce sura tana da maqasid guda uku kuma a ɓangarori guda uku maksadi na farko tana tabbatar da cewa alkur'ani an sauka da shi ne gurin Allah daga cikin abin da ke son ta tabbatar mana da shi alkur'ani munazzalun min indillah an saukar da shi ne daga gurin Allah almaksadu thani maksadi na biyu ithbatul ba'th wan nushur sura za ta tabbatar da cewa akwai tashi na alkiyama a haɗu wuri guda bayan mutu kuma tana tabbatar da wuta da aljanna sannan maksadi na uku surar tana son ta tabbatar muna da annallaha munfaridun bil ilahiyya Allah subhanahu wataala shi kaɗai ne yake banta da ilahantaka ma'ana babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allahu subhanahu wataala shi yasa in ka karanta surar tana ɗauke da wa'annan maƙasid guda uku kuma kowane maksadi ya fara ne da faɗin Allah madaukin sarki tabaraka gane ko nuguri Allah ya ce tabaraka allazi nazzala al-furqan ala abdihi li yakuna lil alamin nadira to tun daga nan ana so a nuna mana wani maksadi ne akwai manufar da ake son sako ya kai gare mu sai zuwa gaba Allah ya ce tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min jannatika zuwa ƙarshen aya nan wani makasudi ne ma'ana wata manufa da su da take son ta karantar da mu haka ma in kai yo gaba tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira shi ma wannan maksudi ne to kenan an karkasa surar da manufofi guda uku kowace manufa tana farawa ne da tabara tabara tabara an gane ko Allah dokin sarki ya samu dace kenan sai mu je farkon surar Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai tabarakallazi nazzala al-furqana mana albarkatun Allah subhanahu wataala sun daukaka ko kuma shi Allah subhanahu wataala ya girmama wanda ya sabkar da alkur'ani ala abdihi akan bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama li yakuna lil alamin nadira dan ya zamanto mai yin gargaɗi ga mutane an gane ko shine malamai sun ce tabaraka bi ma'ana ta'azama wa kafara khairuhu ma'ana alheran Allah ya yawaita kuma Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka kyautata wasu ta game komai shi yasa malamai suka ce a cikin alkur'ani mai girma akwai surori guda goma sha hudu wanda duk sun fara ne da yabo ga Allah subhanahu wata'ala surori guda biyar sun fara ne da at-tahmid alhamdulillah kamar suratul fatiha suratul an'ami suratul kahf suratul saba suratul fatir duk sun fara ne da yabo ga Allah sun fara ne da tahmidi an gane ko sannan akwai kuma surori guda biyu wayanda sun fara ne da at-tabrik nauman daukaka albarkatun Allah sun daukaka as-sana shi ma yabo ne kamar suratul mulk da wannan suratul furqan akwai kuma surori guda bakwai wanda sun fara ne da tasbihi ga Allah tsarkakewa ga Allah wani lokaci taratan bil masdar wani lokaci surorin ana amfani da kalmar masdari ne Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laila suratul isra'i kaga an fara yabo ga Allah da tsarkake shi an yi amfani da masdari in wannan sannan taratan bil fi'li madin wani lokaci za a amfani da fi'li madi kamar da Allah ce subbaha lillah kamar da a cikin suratul hadid suratul hashar da kuma suratul saf taratan bil mudari wani lokaci a fara da mudari'i kamar yadda ya zo a cikin suratul juma'a yusabbihu lillah da suratul taghabun wa taratan bil amri kamar yadda Allah ya ce sabbih isma rabbikal a'la kaga in ka hada zai baka surori guda goma sha hudu wanda an fara su da yabo ga Allah wannan surar tana ɗaya daga ciki kenan tabarakal ladhi nazzala al furqana albarkatun Allah sun yawaita wanda ya saukar da alqur'ani alfurqana ana shine alqur'ani aka yi amfani da lafazin nazzala ku kiyaye akwai bambanci tsakanin anzala da nazzala nazzala bi tashdid yadullu ala tikrar maimaitawa qur'ani ba rana guda aka saukar da shi ba an saukar da shi ne tsawon shekaru 23 ana saukar da shi a hankali a hankali har Allah ya kammala saukar da shi kenan yadullu ala anna alqur'ana unzila munajjam an saukar da shi ne kadan kadan an gane ko mafili anzala yana amfani da sabkowa ga baki daya inna anzalnahu fi lailatul qadr an sauka da shi jumlatan wahida qur'ani an sauka da shi ne a hankali a hankali li yakuna lil alamin nadira dan shi manzo ya zamo mai gargadi ga mutanen duniya wannan ayar tana tabbatar mana da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin duniya ne gane ko annabin duniya ne ba annabin larabawa ba ne duk wanda yake mutum ne mai hankali aljani ne shi ko mutum ne baki ne ko ja ne an auko da manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi inna arsalnaka aice wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas bashiran wa nadhira kuma aiko ka ba sai dai ga mutanen duniya gabaki daya ka zama rahama a gare su kenan waɗanda suke suka suna ganin wasu na addini ba nasu bane a'a addini na duk wanda ya ji kira ne kowa addini na shi ai ko manzo Allah zuwa ga kowa ne Allah madaukin sarki ya samu dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana kullu nabi yub'athu ila qaumihi khassa wa ana bu'ithtu ila an-nasi amma kowane annabi akan aike shi ne zuwa ga mutanensa a takaice yace ni an aike ne zuwa ga mutanen duniya ne gabaki daya idan muhimma babba ce nauyin yana da yawa kullun nukan dau misali idan ka dauki da'awa a niyami a ce a yamai an aiko ka zuwa ga kabilar zabarmawa kadai kai musu wa'azi in ba addini na Allah bane game zabarmawa da wa'azi tahiya ba lokaci take dauka duk da a yanzu akwai whatsapp akwai facebook akwai kaza ƙarshen ta kai wa'azi kai wa'azi haka kare wani bai taba jin labarin ka a ce an aiko ka zuwa ga kabila hausawa yamma ka kaɗai muke magana to a ce niger to a ce afirka to kuma a ce duniya wannan kaɗai yana nuna ma harkar da'awa to a yi ta don Allah amma isan da'awa inda ake so Allah yake kanta ba kai ba daga duk wanda yake da'awa yana son sai an san shi sai ya gama yi sai Allah ya tsira shi nan ba wanda ya san shi amma idan kai ma Allah sai ya ɗauke ta ya kai ta inda baka yi tsammani ba saboda aikin shi kake yi don haka masu dawa a hada da addu'a Allah ya yarda da'awanmu a duk wuraren da ya kamata ta je shikenan kai naka yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam ina da'awar shi ya tsaya ba maka da mulki da ya rayuwa ba amma ina ne da'awar sa bata kai ba saboda an yi dan Allah na haka kai ma sai ka yi da'awanka a garinku a ƙasar ku kadai kuma sai Allah ya watsar da da'awarka ta game duniya ga baki daya ko kana raye ko ka mutu la samu da shi Allah ya ce menene alladhi lahu mulku samawati wal ard Allah subhanahu wataala shine wanda yake da mulkin samai da kasai ayan nan Allah ya sifanta kassa da siffofi guda biyar dan a gaba ya rusar da maganan masu magana cewa ba wanda ya cancanta ya zama Allah sai da shi na farko yace allazi lahu mulku samawati wal ard shi yake da mulkin samai da ƙasa mana nashi ne ba da wani yake tarayya ba akwai wani wanda ya sai sa baki ciki kaje dai na biyu walam yattakhid waladan bai da da yahudu sun ce Allah yana da da nasara sun ce Allah yana da da malaiku sun ce mushrike sun ce Allah yana da da Allah ce bai da walam yattakhid waladan saboda bai da bukatar ɗan na biyu na uku walam ya kullahu shirikun bai da abokin tarayya a mulkin shi sama da ƙasa inda Allah biyu an da su da an samu matsala wani ya ce ayi ruwa wani ya ce ba ayi amma da yake Allah shi kadai ne shi mulki yana ta yanar ma ko ba ka bane yanzu ba gashi an samu Nijar ta kunkumi ba mista saboda ba mu da ƙarfin mulki inda a ce mulkin mu muke juya shi namu na wanda ya samu da takunkumi shi kuma sai mu su da ɗakin shi bai ƙara fitowa da amma da yake ba mu da wannan fawa ya za mu yi amma Allah shi ba ya mai shishigi Allah ya ce menene kun ji uku ko wallam ya kullahu sharikun fil mulki bai da abokin tare a mulkinsa wa khalaqa kulli shay komi shine yi shi duk wani abu da ka gani Allah shi na yi shi wani zai ce a to yanzu an ga kere-kere Allah na yi su waye ba da ilimi a yi su gane shi na yi su ga misali da za ka gane Allah shi na yi su sai in ba ka kilan nan da nan da nan in cika masallaci nan da kuɗi in ce ka a hita da komi sai na zo na tare da duk an kwashe kuɗi an hita su wasu wahida su wahid da kuɗin ba gane misali na ba na cika wurin nan da kuɗi na ruhe duka sai na baka mu kula nace ka kula ka a hidda komai sai na zo na tar da kai kace mai aidu an kwashi kuɗin da Allah ya sata kun gane misali dan shi na ya so ko to yanzu wanga abu in ba dan Allah ya so mu amfana da shi ba sai shi toshi basira ayi tunani a yi shi amma da yake yana so sai ya fara basira ko Allah ya kawo da Allah ya samu dace sannan Allah madaukin sarki ya ce wa qaddarahu taqdira ya kaddara abun da ya halitta kaddara ma'ana wa qaddarahu taqdira halittunsa ya kaddara musu ajalin su wanda ya dace da su komai da ajalin shi walau ishta alfan wa alfaini min ba'dahu ko ولا بد من يوم تسير إلى القبر ولو عشت ألفا ثم ألفين بعده ولا بد من يوم تسير إلى القبر da za ka shekara dubu a ƙara ma wasu dubu biyu sama wata rana dai za ka mutu za ka ƙare ko ba haka ba ne duk yadda ka daɗe duniya an samu ajali amma shi Allah bai da ajali shi na ya yi ajali wannan sifofi Allah shi yake da su to ku ji da kyau Allah subhanahu wataala shi samai da kasai ko shi halittu ga baki daya shi ke da mulkin samai da kasai duk wa'annan nashi ne kuma bai da da to Allah ya ce duk da haka wattakhadhu min dunihi alaha amma mushrikai sun riƙi allola kuma bayan Allah su wa'innan allola bai cancanta da a riƙe su a matsayin allola ba me yasa saboda Allah ya ce la yakhluquna shay'an ba sa halitta komai wa hum yukhluquna su ake halitta ma'ana su ake yi kuma bayan Allah ya gaya mana shine ya halittu ko to haggunkinka ya shiga cikin abin da Allah na yi shi to sai ka rike abin da Allah ya a matsayin Allah ka saki Allah kaga asara ta yi asara shi sa Allah yake cewa la yakhluquna shay'an ba sa yin halittar komai wa hum yakhluquna su ne dai ake yi wala yamlikuna li anfusihim darran ba sa iya mallaka ma kansu wani cuta ma'ana in suna son wani abu ya cutar da wani ba sa iya kuma ba sa iya tunkuɗe mu kansu cuta mana in gumki yana tsaye wuta ta zo za ta ci shi bai iya hanawa in wani zo zai sare shi bai iya hanawa inan bai mallaka mu kansa wani cuta ko kuma in gumki yana son ya samar maka da wani cuta ya cutar da kai bai iyawa wala naf'an haka ma wani amfani ba zai iya amfanar da kai wani abu inan gumki ba zai iya cutar da kai ba ba zai iya kawo maka amfani su kan kansu ba sa iya cutar da wani ba sa iya amfanar da wani ba sa iya kare kansu cuta kuma ba sa iya jawo kansu amfani ina bai cancanta zama allola ba isa Allah madaukin sarki yake cewa la yamlikuna li anfusihim darran ai ba sa iya tunkuɗe kansu wani cuta da zai same su su goma kan kenan wala nafan sannan ba sa iya jawo kansu wani abu da zai amfanar da su wala yamlikuna mautan sannan ba sa mallakar mutuwa ma'ana ajalin kowa ba a hannun gumaka yake ba a hannun Allah yake gumki bai iya cewa yau mutuwa za ka yi ko kuma mutuwa ba ta iya tahowa ya ce ya hana ba za ka mutu a wala yamlikuna mautan musu mallaki mutuwa ba sa iya kashe wani wala hayatan ko kuma rayuwa ma'ana ba za su iya ƙara ma a cikin rayuwarka ba ke da ka rike gumki in kwana kai ƙare gumki bai iya cewa ba mu tashi mutuwar shi ba mun ƙara mai kwana kaza Allah ce ba su yin wannan sannan kuma dan kawa gumki haushi bai iya cewa na rage ma kwana kaza an fahimci wannan in an ce wanda ake ce ma Allah ba Allah ba bai iya wannan to kowa ba iya ba Na'am. Sun zama gunki sun zama allola. Duk wani abu da an rika a matsayin Allah ya zama Allah a gurin su masu shi Allah ne, kun gane ko, amma ba Allah ne na gaske ba. To, ni ko misali nake so in ciro mana, idan abin da an ga darajar shi ta kai a ce mai Allah, bai iya cutarwa bai iya amfanarwa bai iya kashewa bai iya rayawa to wanda matsayinsa ba ta kai a ce mai Allah ba shi ya fi cancanta a ce bai yin wannan ko haka bane ga misali mutum shi mugun mutum ne shi an san shi mugu ne amma matsayin shi bai kai na Allah ba to kakka ji tsoron shi dan ya kashe ko ya raya komai bai yawa an gane ko ba ce ka ja mutum ba ba ce ka walakanta mutum ba amma mutum ce ce kai kaza ka a komi bai yawa rayuwar shi ba ta hannunka mutum shi babu hannunka hannun shi haka aljani komi mugunta aljani bai iya kashewa bai iya rayawa a kashe a raya sai Allah jama'a a amfanar a cutar sai Allah wannan ita ce aqidar da ake son mai imani ya sa a ransa duk yadda mutum yake son ya ga bayan ka a'a sai dai in ta riga zai gani ko ba haka bane ko kuma in kwanan ka ya kare amma wannan aiki ne na Allah Mm. wannan tatsuniya ce wai wani ne yake ba da misali ya ce wani shehi ne mutuwa ta zo za ta ɗauki muridinsa sai ce ka ta ɗauki muridin nan mutuwa ta ce ta aiko ta an kai sai mutuwa ta yi taurin kai ta ɗauki muridin mala'ika mala'ika mutuwa ko ta yi taurin kai ta ɗauke shi to ran nan sai ya zo ya amshi duk maran da ta ɗauka ya zazzage an ka fasa karɓar mutuwar daren nan duk wanda an daren da an ka fasa kashe shi to kun san jama'a idan mai faɗa bai da hankali mai sauraro ya zama menene ya zama mai hankali duk wani misali da ya saba ma'aya za ka gane hauka ce shi rayarwa matarwa hannun Allah suke sai wani ya ce ma yana da ta cewa a nan kawai ka kalli mahaukaci ne kawai don babu inda za a sashi in ba cikin mahaukata ba na ɗaya yaushe ne sun kaga mutuwa ina ne ya ga mala'ika ina sun ka haɗu kun gane misali yaushe mala'ika ya shawara da shi akwai abin da ko ba a kama aya ba a hankalce ka san cewa in mutuwa ta zo sai dai a ga mutum ya mutu ba a gane ƙarfi nawa da ya mutu ana dai ganin alamun zai mutu amma ba san sabda ta ɗauke shi ko ba haka bane sannan ban taɓa ganin wanda ya jayo aljani sun ka to sun ka zama abokai ba kai da baka ga aljani ba kuma ka ce ka ga mala'ika To, aƙida ahlus sunna ita ce, kashewa, rayarwa a hannun Allah suke. Shi ake son mumini shaida da shi, wani bai iya kashewa, wani bai iya rayarwa. An fahimci Hausa? Da kwana ka ga mutum yana yi kattasasi wannan muna iya yadda. Ko ba haka ba ne? Amma mutawa ne, kaga ko wani ya yi haka ya tashi ko? A gani. Yau mutum yau da karatunmu. shine wala hayatan ba sa da iko akan rayuwa na mutum mana ba sa iya rayarwa abin da ake nuni anan ba sa iya ƙara ma kwanakin rayuwarka kuma ba sa iya rage ma kwanakin mutuwarka don haka mu yadda da wannan ba mu ce babu mayago a cikin mutane ba ba mu ce babu mayago a cikin shaidanu ba amma dai duk muguntan mugu bai iya ƙara kwanakin da Allah ya sama kuma bai iya rage kwanakin da Allah ya sama shine aqidan musulmi wala nushuran kuma ba sa da iko akan tashi nushur shine ba'athan alba'th ba'd almaut ba su da ikon tashi bayan mutuwa wai wani bai cewa rana kaza shi ya hasala zai tashi mutane a hisabi ba wanda ya adda wannan sai Allah wa qala alladhina kafaru kafirai suka ce in haza ai wannan magana ba komai ba ne illa ifkun face ƙirƙiran ƙarya ne ifk shi ne kadib ba komai ba ne sai ƙarya wa yake ƙarya da manzo suke nan wanda suke wannan magana su ne su annadar bin harith su abu jahal da sauransu nadar bin harith yana da ɗa sahabi daga cikin 'ya'yansa inda yana da cikin sabon manzo amma shi daga ciki yana daga cikin manyan shedannu makiya manzo sallallahu alaihi shine ni kawo mana dazu isara zuwa gare shi saboda kiyayya ga manzo sai da yi tafiya ta kilomita 400 a ƙasa ya je ya koyo tatsuniyoyi dan kawai in manzo Allah ya zo ya fara karatun Qur'ani shi kuma ya dauko tatsuniya yana karantawa dan ka a shiga musulunci ya bude gidan mata da kudin shi ya bude gidan shaye-shaye duk komi ya bude da dukiyar shi saboda kadde a shigo musulunci inda duk yaga kana son shiga musulunci sai ya samu mata kyawa sai ya tura ma a je a gaida za a sai ka a baka shaye-shaye ba shi dai ya tsani musulunci to daga cikin irin shi yasa aka sabkar da ayoyi goma ayoyi takwas aka sabkar akan shi wanga kai nazar bin halis an ce bakin shi ya jayo daga cikin mutuwar da yi wata rana ce da manzo in dai abin da kake faɗa gaskiya ne to Allah shi ne ruwan duwatsu daga sama saboda kiyayya ba amma bai cutar da musulunci ba ya cutar kansa dan haka in dai addinin musulunci na duk yadda za ka yi to kai abin kwarai in ba haka ba yana karewa kanka to kaji abin da suke cewa manzo suka ce وقال الذين kafaru. kafirai suka ce da manzo in hada ai ma hada mana wannan abin da kake karanta ba koma ba komai bane illa ifkun face ne kirkiran ƙarya iftarahu da manzo ya kirkiro shi wa anahu alaihi qaumun akharuna wasu mutane suka taimake shi ma'ana akwai inda manzo yake zuwa yana koyowa su jabar da yasa akwai wasu a nan garin makka sai ka hada su ce ai gurin su ne yake zuwa yana koyowa ga tatsuniyoyi shi sa Allah ya ce to inda koyo na yake kuma ku je ku koyo kuma abin ya gagara suka ce to manzo Allah wa'anga akwai wanda suka kama masa kun gane ko faƙad ja'u zulman Allah subhanahu wata'ala ya ce haƙiƙa sun zo da babban zalunci a zulma ana a shirk wa zura kuma sun zo da ƙirƙiran ƙarya da suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙirƙiro ƙarya ne wasu suka taimaka masa wa qalu suka ci gaba da cewa su dai su nadar bin al-haris da abokan harakarsa asatirul awwalina tatsuniyoyin mutanen farko ne iktatabaha ya nemi a rubuta masa shi manzo fahiya tumla alaihi bukratan wa asila ita ce ake karanta mai sahiya da marici kun sa abin sa suka yi wannan magana suka amfani da ifilin iktatabaha ya nemi a rubuta inda sun san manzo Allah bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kenan sun kace manzo Allah ne ya rubuta za a gano kare su sai suka ce rubuto mai na anka ya je nemo a rubuto mai ne aka rubuto mai anka zo ana koyon masa maki Allah ya raba mu da maki ko kuma mu ce Allah ya muna maganin maki inda ba alwa da su ko shi ne suka ce wa qalu asatirul awwalin suka ce ai ta tsiniyoyin mutanen farko ne wannan Qur'ani da manzo Allah yake karanta musu iktatabaha da manzo Allah ya nemi a rubuto masa mana su rubuto ta wa hiya tumla alaihi ita ce ake karantawa manzo bukratan wa asila safiya da maraice kaji wangan da suka yi sai Allah ya ce da manzo kulka ce da su wannan qur'ani ba tatsuniya bane anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard wanda ya san gaibin da yake cikin samai da ƙasa shine ya saukar da shi innahu kana ghafurur rahima shi Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne kun gane isulubin magana su sun san magana da suke ƙarya su kai shi ma manzo Allah ya san ƙarya suke kenan kowa ya san kowa to inda ya san sun san su ma ƙarya suke shi ma ya san ƙarya suke to su dai tuba a daina ƙarya kun gane misali Allah dai na yahewa kenan ku bari ku ture an gane misali ko kenan gafurur rahim Allah yake cewa wa qalu suka ci gaba da cewa mali hadar rasul wannan wani irin manzo ne ana me yake gare shi ya kul ta'ama yana ci abinci wa yamshi fil aswaq yana tafiya a cikin kasuwanni laula unzila ilayhi malakun da an saukar masa da mala'ika wa yakuna ma'ahu nadira ya zamo mai wa'azi tare da shi wayinan masu be shi ne ake son a kore shi dai ba sarki ba ne kuma shi ba mala'ika ba ne ai in gaskiya ne Allah yana son shi a sauko da mala'ika tare da shi in yi wa'azi mala'ika ce gaskiya ne to wannan za su yi imani wannan ya hana addini ya ci gaba to ka kya kanka ka bi addini ka dai da kai wada da addini babu inda za ka au yulqa ilaihi kanzun ko kuma a jefo masa da taska arziki gane ko a sauko mai da dukiya mai yawa na'am na'am na'am Allah yake cewa aw takunu lahu jannatun ko ya zamo yana da wata gona babbar gona ya kulu minha da zai rinka ci a cikinta in dai annabi ne kamata a ce gore shi ta haita kowa a garin nan ya yi kowa kuɗi a garin nan to amma ga shi annabi ne gida ne ma kwana aka da yunwa to kakko yadda ku bi shi sun ce yana zuwa kasuwa yana yawo to nan me za mu ciro yanzu in kana ustazu kana sabko tun da sai kana kasuwa an ganka in kana wa'azi sai su ce ku diwa su gana malaman su yayin yunwa na mun san an yi samun malamai mai wata a cikin izala ko? Ko ba ga wani? haka wasu ma da haka aka aibe ku kyale su sai abin ga sai can asawaki da jallabiya ba aibi ba ne ka daina mai halas babu aibi ka zo gida ka tsoro ce kana ƙarya ana kawo ma kuɗi kana ci kun fahimci hausa wallahi mugun malami bone ne a cikin al'umma yanzu dai mu tun da sahiba muna kasuwa ba wallahi in a ce mun tara kuɗi ne in ni wata biyar nan gaba to duk cikin ku nan sai an yi da kyar a gani eh mun ya ƙarya ta yi mun sai da ake aikari a samu kuɗi ba ƙarya ba ce eh ƙarya ce yadda ake tsara ai wannan a ci amana wannan duk mun iya amma saboda duban gobe inda sai muna ka samu yaron ido wani bi a samu wani bi ba a samu ashe ba aibi bane a ce malami yana da sana'a ba aibi ba ne sai dai tambihi da nake mana kullum kuma malamin ku ya zama to mun bai yi sana'a ba bai ce to ku gare ku aibi ne amma shi gare shi ta yi ba ba aibi ba ne an gane misali ko ba aibi ba ne da haka kakka zama rago kullum kana remi a ci a baka a rage a baka kai ta jin haushin mutane a banza kuma dan kaga mutum ya rike addini bai da shi ba ya nuna Allah bai karba addinin shi bane kun san garin ga ko amalanta har yanzu mutane sun kasa bambance malamai na kwarai wayannan abinda ake auno auke awo amalan adibi rigarka adibi kalan motarka to shikenan ka alfaga beron eh amma malam bisa moto shi ta kula zai ce kai mace alfaga beron ni di asindu asindu windi a sindi mota bero a sindi kaza-kaza duka Allah kare mu abin da muke son mu ciro su abin da suka cewa auyul qa'ilaihi kanzun ko ko kuma a bashi taska arziki babba aw takunu lahu jannatun ko zama yana da gona babba ya kulu minha da zai rinka ci a ciki sune hujjarsu kafin mu wuce abin da ya mana tambayi kai ustazu akwai lokacin da zaka shiga wani matsatsi kai ta addu'a kai ta addu'a kai ta istighfarin kuma dai kullum ka kasa tsere mu na tewuni haka ne ko ba haka bane sunna annabawa ce ba wai Allah bai son ka bane Allah yana jin ka yana ganin ka kuma yana son ka kai hankuri a halinka a haka duniyan nan ba komai bace abinda duk ka tara za dai ka tai ka bar shi qulu liman malaka dunya bi ajma'iha lam ya'khudhu minha ghayrul hutni wal kafani ka ce mu wanda ya tara duniya duka ladda zai mutu bancin auduga da dukkan wani babu abin da zai ce da su kinan ba wani abu bane ka kare na kanka kai kare na ibada kai ta ibada ka kai hankuri dama ita duniya yawmul laka ne wa yawmul lagairika yawmun talilu wa yawmun ta'siru yau ta yi dadi gobe ta yi tsauri ko ba haka bane to duk yadda ta zo kai hankuri alheri na Allah ya samu dace wani ustaz ya yi tsaye ya ga ya yi istighfarin ya yi addu'a ya ga ta tsaya kin shi je to kakane shi al'amarin da mina mi wa Allah wallahi ba kai ma Allah komai ba kawai Allah yana son ya gwada ka ne abin da ake so kai hakuri kai hakuri haka rayuwar ta zo sai abin da kamar ka ce yau su mu annan yau mu waye gari ba gaba ba baya to alhamdulillah shikenan to ina na muke Allah ce wa qala zalimuna sai su azzalumai ma'ana mushrikai kenan sai suke cewa in tattabi'una illa rajulan masura ai in bi ma'ana ma ba kowa kuke bi ba sai dai mutumin ne wanda yake an yi masa sihiri masur ai maglubul aqli wanda aka rinjaye hankali shi ma'ana wanda bai da cikakken hankali suka ce musu kai wanga da kuke bi ba kowa bane dan sihiri ne mahaukaci ne wanda an kama sihiri kai ta gudun shi kun fahimci Hausa yanzu akwai abin da ake cewa a sihirul junun ai ma sihiri amma da kai mahaukaci ko ba haka bane kana nan sai ga tibir tibir tibir tibir da kama sai ce kai mu kyale shi ai tsohon abin nan ne to haka suke cewa manzo Allah kenan in dai har za a zagi annabi fiyan halitta akan da'awa waye kai da ba za a zage ka bane akan da'awa idan har manzo zai yi haƙuri da zagi saboda da'awa to waye kai da ba za ka yi haƙuri da zagi saboda da'awa ba da haka da'awa ba abin da ba ta jayowa sai dai a yi haƙuri sai ka zo kayan mutuwa sai ce ai wai har wani ya zama na miyo shi na ka zama na sai ka ce mai jiya na a zauna ne ko ba ga wani ina ne muke Allah ce unzur duba dai ka gani kai fa darabu lakal amsala yadda suke bugawa misali na al amsal malama suka ce su ce da kai majnun su ce da kai sahir su ce da kai masu da abin da ya kama da wannan yadda suke buga misalai kowa shi ce ga yadda annabi ya koma Allah ya ce fadallu suka bace fala yastati'una sabila ba sa iya dawo ma hanya ta daidai inda sun kuskure sun faɗi abin da ba haka yake ba
malaka ta shiga game da maganar da ke ta ta da hankali fara da maganar magana yana magana ne yake cewa wani malami ya yi magana akan cewa in mace ta shiga wani yanayi na lalura to tana iya ta bayar da kanta saboda ta samu abin da ta ci kun gane ko kamar tana iya ta yi lalata tana iya ta yi zina a cewar shi idan ta shiga hali na lalura to wannan magana da malayi Allah madaukin sarki ya ya yafe mana muduka ya gyara mana ni abin da zan ce akai
magana na ta farko lokacin social media na dan gwamnatin ana iya cire shi na gane da ni ce dan sai gwamnatin na da kun kai kawo kun goyi bayan a ai to Allah ya sauke ana iya cirewa maganar da ni nake so in yi tambayar da yake akan malamin da yake goyon bayan cewa malam makare ya ce in mace ta shiga hali na lalura tana iya ta bayar da kanta ma'ana ta yi zina don ta samu abin da ta ci to wannan magana da malam ya yi abin da an nasiha ta aka shi ne abu na farko ba komi ba ne an ka sani ake faɗi ba komi ba ne aka sani aka faɗi saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya taɓa gaya ma wani sahabi wata magana ya ce da manzo na yi wa mutane bishara magana ce a kai shiru don kar su zo su dogara a kai wannan ya nuna cewa wata magana a matsayinka na malami ko za ka yi istishhadi akan wani abu ba da wannan magana ya kamata kai magana ba inda tambaya na farko yanka ce lalura halin lalura musulmi nawa ne suka san abin da ake ce ma lalura ku kiyaye akwai lalura a al'adar mu akwai kuma abun da addini yake ce ma lalura duk wanda ka ce ma lalura tana iya sawa in mace ta ga ta shiga hali na yunwa ko hali na damuwa tana iya ta bayar da kanta zai yi hukunci ne da lalura na al'ada irin namu wanda ya saba ma lalura na addini kenan kamar yadda maluma suka yi bayani cewa wurare guda biyu ba a baya halasta mutum ya bayar da amsa a kai ko ya saki jiki a kai bayani na farko abinda ya shafi kisa idan mutum ya zo ma da makami ya ce ka kashe wannan ko shi ya kashe ka ba lalura ba ne ai kuma ranka za ka rai zai hita ko ba haka ba ne to in har ya ce zai hidda ranka in baka hidda ran wancan ba to kaka za ka yi kai kashe shi za ka yi ko mina nan za ka yi misali ni na zo ma da bindiga ni baka ni ma ni zo da guda sai ni ce ka harbe wannan in baka harbe shi ba zan harbe ka ta za a yi to kun ga lalura daya lalura in ta kai ta kisa ne sai dai ka haƙura a kashe ka to haka ma malamai a cikin mujallatul ahkamul adaliya suka ce haka hukuncin yake a zina in aka cilasta ma dole sai kai zina to ba ka yin zina saboda me saboda buƙatar wancan baya halasta mutum ya yi zina saboda lalura ta cilasta masa an fahimta masa shi makarya kafa hujja ne wallahu alam da maganar da imam sunun ya yi ya kafa hujja da wancan hadisi da bukhari da muslim suka fitar na cewa in mace ta shiga hali na lalura tana iya ta yi zina sai kafa hujja da wancan hadisi na kogo da wannan matar ta zo to irin wannan magana malami shi ta a sahiri haka kuskure ne saboda mutum nawa ne suka san lalura a musulunci nan gurin idan muka zo aka zo ana magana dawabitul darura dawabitul mushakka nan in an karuhi in ba sa abu wa'anda za su hidda dawabit na mushakka a musulunci nawa ne eh to sai ka zo ka ce ya halasta mace in ta shiga halin nan lalura ta bada ta bada kanta to daga ƙarshe su mabarnata me za su yi hujja da shi za su kafa hujja da maganar malam inda ai shi babban malami shi yasa wannan fatawa kuskure ne baya halasta malami da al'umma ke saurara shi irin wannan magana ba ta halasta akwai magana da wani in yayi ta babu laifi shi ba al'akari da magana shi amma kawan makari ya hito yana gaya ma duniya waya babu laihi mace in ta shiga hali na lalura tana iya ta baya da kanta wannan kuskure ne ba daidai bane da haka baya halasta malami wanda yake mai ilimi ba zindiki ba ya rinka fitawa da irin wa'annan baya halasta Allah madaukin sarki ya samu dace akwai bayanai da yawa da ba mu san matsawa ta bayanai ne amma dai mun takaita saboda mutane su kiyaye irin wannan abubuwa bai kamata malamai suna yin fatawa da su ba saboda ya suna yaɗa barna a bayan a cikin a bayan ƙasa to nan ne to mun zo maksadi na biyu na Allah ya ce tabarakal ladhi albarakatun Allah sun ɗaukaka ladhi in sha'a wanda in yaso wasu malamai suka ce in sha'a ma'ana qad sha'a ya riga ya kaddara ja'ala laka khairan min zalika ya baka abin da ya fi wannan alkhairi kasan can baya sun ce in shi annabi ne a saba komai da dukiya mai girma a bashi gonaki masu yawa shi Allah ya ce ai albarkatun Allah sun ɗaukaka wanda ya riga ya yi ma wannan a gidan aljanna ko kuma in ya so zai iya baka wannan a duniya kun gane ko jannatin tajiri zai baka aljanna a lahira wanda tajiri min tahtiha al-anharu koramu suna gudana a ƙarƙashi wa ya ja'allaka qusuran kuma ya sanya ma manya-manyan gidaje ma'ana benaye da kuma gidaje na alfarma kenan bal kadzabu bisa'at Allah ya ce a'a su dai kafirai sun ƙaryata ne game da tashin alkiyama wa atadna liman kadzaba bisa'ati sa'ira kuma mun yi tanajin wuta ga wa'inda suka ƙaryata game da ranar tashin alkiyama idza ra'atuhum min makanin ba'idin ita wutar idan ta hange kafirai daga wuri mai nisa almai sun kace tafiya shekara 500 raban ɗan wuta da ita in suka haɗin wutar ta hange su sami'u laha su ɗan wutan za su rinƙa ji ga wannan wutan da rayyuzan ai galyan ta farfasa in ka zuba ruwa cikin tukunya sun tafasa ya kake jin suna yi to tsakanin kafirai da wuta tsawon shekara 500 su za su fara jin tafarfasan wuta saboda hushin da take yi da su shine sami'u laha taghayyuzan za su rinka jin tafarfasa game da hushin da take yi game da su wa zafira da kuma ƙara ƙara sauti kasan idan ka sa gawayi mai tafarfasa sai yana ba haka za ka ji Allah ya kare mu da jin wannan shine za su ji tafarfasa mota da kuma ƙaranta wa idza ulqu minha in aka jefa su a cikin wuta su in wuta makanan dayyikan guri wanda yake mai matsi ne mukarrani da suna a ɗaure da'au hunalika furura to anan za su kira halaka za su kira wayo soyukansu malamai suka ce misalin da za ka yi wa mutum ya gane wannan ba biro ba ne sai ka ɗauki wanga ka sa haka shi wanga da ya shiga ciki akwai inda yake da wani sarari daga bakin nan in ni yi haka akwai sarari to da ka san fensir za a yi ma mutum a sa shi cikin wuta a naɗe shi babu inda yake da sarari ga yadda za a yi ka gane wanda suka san kibiya sun sani ɗiyan kibiya in an ka jera su aka shigar da wani su aka jera su kowa ya shiga wurin shi akwai mai motsi to haka ne muƙarrani ne irin ɗaurin da za a yi ma yan wuta in sun shiga wata kenan babu inda sarari yake to nan ne Allah ya ce da au hunalika subura anan za su kira halaka Allah ya ce la tad'u al-yawma suburan wahidan yau ka ku kira halaka guda daya wa da'u suburan kathira ku kira halaka mai yawa ma'ana ku kana duk za ku zai amfani ku kul ya rasulullah ka ce da su azalika khairun shin wannan mazauna cikin wuta shine ya zama alheri a gare ku am jannatul khuldi ko kuma ku samu aljanna ta dindindin allati wa'idal muttaquna wacce Allah ya yi masu jin tsoron sa alkawari kanat lahum jaza'an aljanna ta kasance sakamako ne ga masu jin tsoron Allah wa masira kuma ta zama makoma a gare su lahum fiha ma yasha'una suna da duk abin da suke so a cikin aljanna khalidina suna madawama a ciki har abada kun je da ake samu abin da ake so a aljanna ake samu abin da ake so amma ba duniya ba duniya ba a samu abin da ake so in dai ka samu imani to ka samu ɗaukaka inna mattaɓawa hiya al'izzu wal karam jin tsoron Allah in ka samu a duniya to shine ɗaukaka da karamci wa hubbuka lid dunya huwa dhull wan nadam amma son duniya shine kaskanci da dana sani amma dan ka rasa komai na duniya inda kana da takawa to ka gode ma Allah shi yasa Allah ya ce lahum fiha ma yasha'una su ɗan aljanna suna da abin da duk suke so a cikin aljanna khalidina suna madawama kana ala rabbika wa'adan mas'ula wannan alƙawari ne ga ubangijinka wanda za a tambaye shi ma'ana Allah subhanahu wataala yayi ma ‘yan aljanna wannan alkawari a gane ko za su roƙe shi kuma zai ba su shi cewa ga aljanna nan kuma za ku zauna a ciki shi samala ya ce sa'aluhu fa'aɗa su ‘yan aljanna sun roƙi Allah ya ba su aljanna da abin da suke so na dindindin to Allah ya ba su kuma za su zauna a ciki dindindin babu canji wa yau ma ya hashuruhum ranar da Allah zai tashe su suwaye kenan su ne masu bautar gumaka ranar da Allah zai tashi masu bautar gumaka wa ma ya'buduna min dunillah da abun nan da suke bautawa wanda ba Allah ba gumaka ne suke bautawa kuma bayan Allah haka ne ko fa yaqulu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce da wa zai ce Allah zai ce da gumaka a antum adlaltum ibadi haula'i ku ne kuka batar da wa'annan bayi nawa dangane da yamin da'a ko ku kabatar da su amhum dallus sabil ko dai su ne suka bace daga hanya ta daidai yanzu an yi tambaya so aka tambaya goma kan aka tambaya qalu sai goma ka su ce subhana tsaki ya tabbata a gare ka ya Allah ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya baya dacewa da mu mulki wani abun bauta koma bayanka su gumakan su kansu ba su yadda akwai wani Allah ba in banda Allah da ya kowa da komai to bale waɗanda suka rike su kun gane ko Allah madaukin sarki sai suka ce da wannan min dunuka min awliya sai ce walakin sai dai ya Allah matta'tahu ka ji yadda waɗannan mutane dai daɗi ne a duniya suka shagaltu wa aba'ahum da iyayensu hatta nasu dhikr har suka manta game da tunatarwar da ake musu mana suka rabu da tauhidinka suka kama bautar wani Allah wa kanu qauman bura suka waye gare su kasance mutane halakakku yanzu kuma ka sun samu sun barantar da kansu Allah ce faqad kadzabukum bima taquluna haqiqa sun ƙaryata ku game da abin da kuke faɗa fama tastati'una sarfan ma'ana ba kwa iya juyawa ku kauce daga hannun mala'iku ma'ana ba za ku iya fita daga azaban Allah ba wala nasara kuma za ku samu ceto ba babu wanda zai taimake ku wa man yuzlim minkum duk wanda ya shirka daga cikin ku wanda ya zalunci daga cikin ku nubikhu azaban kabira za mu dandana masa azaba mai girma wa ma arsalna qablaka min mursalin Allah ya ce ba mu aiko da wasu manzanni kafin kai ba illa innahum la ya'kuluna ta'am face suna cin abinci ويمشون في الأسواق سنا زوا كاسوا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة مكسن يساشن كو يزمو فتنة دساش تصبرون دون كو يحقري معنى كو زا كو يحقري كن وكان ربك بصيرا وبنجين كيا kasance mai gani ne game da abin da bayu suke aikata ba nan wata nukta ce ta daban da Allah ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalin ba mu aiko da manzanni kafin kai ba illa innahum la ya'kuluna at-ta'am fa shi suna ci abinci shi annabi in sun tashi suka shi suka sai sai su ce kai shi ya ce muku annabi ne ba yana ci yana sha ba yana zuwa kasuwa shi ma yana neman kuɗi duk abin da muke shi ma yana yi to ta yaya zai ce muku annabi ne su a haka suna ganin inda suka yi suka da annabi bukatar su ta biya to shine Allah ya sauka da wani ayyaci a'a ai kasancewar ka kana ci kana sha kana zuwa kasuwa ba kai ne annabin farko ba annabawan ma da suka zo farkonka suna yin wannan shi kenan wannan ba abin farko ba ne kenan dan kana mutum mai addini ka shiga hali na talauci ba yana nuna kai ne farkon wanda ya fara talauci saboda addini ba kuma jama'a abin da ya kamata mu bambanta akwai bambanci tsakanin marashi da talaka wani marashi ne amma mawadaci ne yana da wadatar zuciya wani kuma yana da shi talaka ne inda bai da wadatar zuci mutanen kirki Allah bai samu su talauci amma sun iya wayar gari ba su da shi ku kiyaye da haka ka daina lissafa kanka talaka ka rinka lissafa kanka in ma ta kama wanda bai da shi amma ba talaka kana iya warewar gari ka baro gida baka bar na cefa ne ba sai wani ya bugo ma waya ga ce kana ina iya zai ci ne ka ruha mai asiri da Allah ruha ma asiri ka taimaka mini ka ara min kaza ko kuma ni kaza inda za ka ce mai baka da zai ce wallahi ka hana mai ne kuma kana son ka bashi baka da abin da za ka bashi dan Allah Allah bai ruha ma asiri ba to tallaka kake ana zuwa gurin tallaka nema kenan mu daina yadda mu talakawa ne sai dai mu ce ba mu da shi amma ba talakawa muke ba ce sa manzo sallallahu alaihi wasallam ba talaka bane amma a waye gari a zo gurin shi bai da shi sai sa da ya tashi bane yace laysa gina kasratul ard namal gina gina nafs tara abin duniya ba shine wadata ba wadata shine wadatun zuci Allah ka ba mu wadatun zuci to shenan Allah yake cewa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna muka sanya sashen ku ya zama fitina ga sashe wasu malamai suka ce nan kafurai da mu'minai wasu abin da ya hana su shiga musulunci saboda talakawa su daga shiga musulunci sai ga yanzu shi ya shiga musulunci kamar wani a ce shi a gaba gare ni dan haka ban shiga wani kuma yana ganin shi yana da kuɗi wani bai da kuɗi sai shi mai walakanci saboda bai da kuɗi kaga fitina ne wani kuma yana da bai da shi sai ya dinka rimi yanzu wai wani adda ni kuma ban da kaga ma fitina ne sai Allah ce to ku yi hakuri in Allah ya saka cikin masu kuɗi kai hakuri da wannan ni'ima in Allah ya saka cikin talakawa kai hakuri da inda Allah ya je kakka zo kana damun kanka haka na hasa da wasu Allah ya ce wa kana rabbuka basira ubangijin kana gani duk abin da yake faruwa kenan duk abin da yake faruwa Allah yana gani na'am lokaci ya to ko to Allah ya samu dace yau dai da yake mun yi shimfiɗa ne Allah ya kammala gobe za mu ga yadda lamarin zai kasance subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta